أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da fatan yan uwa masu biyanmu da saurare a cikin wannan lokaci wanda yake mai albarka gabatar da wannan darasin da malam yake gabatarsuwa a cikin daidai wannan lokaci tare da kuma wannan lokaci wanda yake mai albarka kuma yadda muka kai bayani don gabatar da wannan karatu da fatan malam dai kana lahiya ya lahiya kalwa alhamdulillah akan wakan ya ayyuka kuma ya kokari to ana tattabawa gwargwadon iko Allah ya saka da alheri amin amin da amin fatan iyalai suna lahiya a lahiya lau iyali alhamdulillah rabbil to alamin masha Allah insha Allah za mu ci gaba da inda muka tsaya saboda akwai sauran abin da ya kamata malam sai ya dan kare mana bita game da darasin da ya gabata ko eh insha insha Allah.
insha Allah ta'ala eh, da yake an yi karatu kan eh, musabaka ta alkur'ani kuma ce musabaka a musulunci da kuma abin da ya shafi ka'idodi cikin sunayen Allah da kuma khutba Mhm.
to eh, abin da abin da ya shafi musabaka nake son dan ce wani abu da kuma ka'idodi na sunayen Allah subhanahu wa ta'ala duk da yake akan shi ne muke dama To.
eh, musabaka mun yi bayanin cewa eh, abu ne wanda mun kawo dalilai na waɗanda suke ganin ba a yi suna ganin cewa kamar abu ne wanda yake sai wanda ya tabbata a nasu mun kawo dalilansu da kuma dalilan sauran 'yan uwa Mhm.
kuma mu kawo cewa wato a ƙarƙashin waɗanda suke korewa suna cewa kamar in an ce an kore la sabqa la nafiya lil jinsi ce har muka kawo cewa umumi ana iya takhsisin sa a keɓance shi Mhm.
kamar da yadda muka bada misali da ayat da ta zo a cikin suratu al-baqara ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a muka ce kuma akwai qurra da suka karanta la bay'a fihi wala khullata wala shafa'a eh, imamu ibnu kathir da imam abu amr ibn al-ala da imamu yaqub har muka kawo cewa in an ce la bay'a la bai'un fihi kamar an yi nafiya ce lil wahda ta kore wato koda guda babu Duk gaba ɗaya.
gaba daya Mhm.
in an ce kuma la bai'a nafiya ce lil jinsi ta kore jinsin ma gaba daya Mhm.
shi yasa malamai suke cewa malaman usulul fiqh suna cewa kinan nassi ne zahiri fil umum in yana da fatha Na'am.
mana ya fi fi- wato umumin ya fi fitowa a fili Mm.
domin kore ko ɗai babu shi kanshi an kore ne amma an kore jinsin gaba ɗaya gaba ɗaya ne Mhm.
to mun ka kawo cewa ana taksisin shi da akwai bai ranar tashin alkiyama da ayat da ta zo a cikin suratul tauba inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به to kaga wannan cinikira na tashi alkiyama za a yi shi abokantaka kuma akwai hulla muka ce cikin suratu zukhruf Allah ya ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin kaga sunan Allah ya tabbatar da tasu ta masu jin tsoron Allah to dan haka kuma shafa'a mun ka ce ba- ba kowa za a yi ma ceton ba man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni sai da izinin Allah kuma sai wanda Allah ya yarda ma wala yashfa'una Illa illa liman irtada to don haka waɗanda suke kokarin suka zuwa ga musabaka wani lokaci ma sai ka iske larabci ne amma sun maida shi Hausa ya kamata a ji tsoron Allah Eh, sai ka ji an ce musabaka wai wai wai musa'abaka Musabaka.
eh musa'abaka kenan to Allah ya kyauta Amin.
abin da ya shafi kuma sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa eh, ina ganin da yake cikin kan wannan maudu'in muke muna iya eh, mu ci gaba da karatu idan aka zo daidai kan wannan nukta insha Allah ta'ala sai a samu sai a yi bayanin ta da izinin Allah ta haka ina ganin muna iya shiga cikin karatu gadan gadan saboda ma mun dan yi latti kadan saboda uzuri Eh gaskiya saboda yanayin abin gashi matsalar da aka samu ta Haka.
bangaren wuta haka na fatan yan uwa sai su yi hankuri da kuma yanayin da ake ciki amma duk da haka insha Allah na'am.
wannan ba zai yi tasiri ba bi iznillahi ta'ala bisa ga abun da za a gabatar ma yan uwa bi iznillahi insha ta'ala Allah ta'ala Mm.
kinan fasalin da zamu yi bayani akan shi wannan shine al- eh, al- kinan fasul awwal na'am wanda muka ce dai allati Mhm.
tasmirul muhabbatillahi Mm.
wal unas bihi na'am ko wannan
wannan muna son kamar yan uwa su fahimci sunayen Allah duka sunayen Allah ne da sifofinsa amma wani lokaci ana hankalta ma waɗansu rabe-rabe da malamai suke yi a ilmanci an gane ko to shi yasa zaka ga suna kamar ana zan kawo a ce sunayen Allah wanda tusmirul mahabba wanda suke gadan ma dan adam da kaunar Allah subhanahu wataala a duk sunayen Allah suna gadar da wannan amma kamar nan an keɓanci waɗanda kamar ana sa su sahun gaba ne dan kan wani ɗalibin ilimi fahimci cewa akwai sunayen Allah wanda ba sa gadar ma dan adam da kaunar Allah subhanahu wataala dukkan suna gadar ma dan adam da kaunar Allah amma waɗannan kamar kamar abin ya fi fitowa a fili game da sha'anin su ta fuskar ma'ana ko abin da ya kama da haka ina fata an fahimta gaskiya gaskiya eh ababen suna buƙatar ƙarin bayani saboda ko shi mai shi ba dama ko shi makaman shi haƙe na suke gaskiya ne ina zai samu shi sharabke ka haka haka haka to daga ciki akwai suna Allahu na'am jalla jalaluhu na'am to suna Allah subhanahu wa ta'ala wanga shi na a'raful ma'arif da kuma a'lamul a'lam kamar sunan Allah ne wanda shi ne aka fi sani Allahu ko ba haka ba shi ne suna wanda da an faɗe shi ba wata shakka an san Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi to amma kamar karatu da muke son mu yi game da sunayen Allah nan za mu yi karatu ni janibin ta'asil da janibin tatbiq an gane ko domin irin wannan yana taimaka ma ɗalibin ilimi ya fahimci ina na aka dosa galibin ilimi wani lokaci sai a ɗauko abu in an gutsire shi ko an zo da shi an gunce shi abin bai zuwa irin yadda ya kamata to janibu ta'sil zai iya taɓa abubuwa kamar haka bari mu ɗan faɗi ka'idodin na farko misali kamar asalin ciratuwar wannan suna an gane ko janibu ta'sil ne kamar ilmu sarf yana kula da wannan ina fata an fahimci ni na biyu kuma za a iya kallon halin da ya zo na tabbatarwa ne ko ko korewa sannan kuma za mu kalli ababen da aka shafe waɗanda suke da alaƙa misali abin da ake cewa almuta'alliqat wani lokacin suna Allah zai zo sai a ce wallahu misali a ce inna rabbaka hakimun alim ubangijinka hakimun gwanina gwanina cikin mi cikin komai kaga ba a kawo wannan ba alimun masani na me Allah sani Allah ya san komai to kaga waɗannan ta'alluqat kin wani bi sai kasu bi kulli shay'in Allah ya san komai to da za a ce abin ɗaya bayan ɗaya ma abubuwan da mun ka sani a ce duka Allah ya san su kaga karatu ne mai yawa ina fata ana fahimta ta sai kuma wani lokaci za a tattauna akan al-muqarana sunayen Allah wani suna ya zo ya haɗu da wani suna to kaga idan suna yana shi kadai zai bada tashi ma'ana idan suna yana shi kadai zai bada ma'ana kuma in an hada su kuma yanzu za a samu karin wata ma'ana in biyu ne kaga an samu ma'ana biyu kari in uku ne an samu kari uku in hudu ne haka dai har zuwa gaba zan bada misali da sunaye guda biyu alwahid suna Allah subhanahu wa ta'ala ne alqahar suna Allah subhanahu wa ta'ala ne to yan alwahid yana nan yana nuna Allah makadaici na alƙaharu shi kaɗai na nuna Allah marin jayina amma an ka ce alwahidul ƙahar makaɗaici na marin jayina kenan kaɗaita shi bata hana irin jaya ba ina fata ana fahimta ta za ka iske waɗannan sunayen galibi sunayen da ƙur'ani ke yawan haɗawa a cikin alƙur'ani za ka same su mu ɗauka misali a cikin suratu ar-ra'd qul man rabbus samawati wal ardi qul قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار sannan kuma a cikin in ka diba ko cikin suratu ghafir ya kawo wannan rafi'u darajati dhul arshi yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawm at-talaq yawma hum barizuna la yakhfa ala allahi minhum shay' liman mulku yau lillahi alwahid alqahar to kaga dai sai malamai suke cewa me sirrin hada su ko a cikin suratu ibrahim sai kawo su kuma haka yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi alwahid alqahar to me sirrin waɗannan sunaye suke zuwa tare sai malamai suke cewa duk wani wanda an ce maka ya buwaya to zaka iske buwaya shi tana tare da taimakon waɗansu yanzu misali mai mulki yana da masu tsaron sa yana da waɗanda suke taimaka ma mulkinsa da babu jami'an tsaro ai da babu gwamnati ko ba haka ba to kaga ashe duk ɗan adam duk wanda ka ji an ce maka ya buwaye waɗansu to da taimakon waɗansu na yarin jaye waɗansu ko fir'auna da an ka ce yana cutar da bani isra'ila ko na cutar waɗansu sai da Allah subhanahu wataala ce inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum kaga sai da ya rarraba su duk wanda ya ce mai bore sai ya yake shi da sauran ashe ba karan shi fir'auna karan kansa bane yin rinjaya sai da ya rarraba kanunsu sannan ya samu.
yawwa to amma idan muka duba shi Allah subhanahu wataala rinjayarsa makaɗaici ne kuma ya rinjaya Ƙwarai.
bai buƙatar taimakon kowa hatta da mala'iku misali da ake cewa suna rubutu ko suna wasu ayyuka a'a Allah ne ya ga dama su yi don saboda su rubuta amma ba wai don Allah ne da buƙatar aikin su ba Ƙwarai.
inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun Mm.
dan haka duk wanda kaga an ce Allah ya sa shi ya shi wani aiki ya ga dama ne sai ya shi aiki ba don saboda shi yana da buƙatar ba dole sai eh, sai sai sai abin da sai da- sai da aikin sa Ƙwarai.
ina fata ana fahimta ta to wannan shi dai ne abin da nake so yan uwa su fahimta ta fuskar muqarana Mm.
sai kuma almunasaba daga ciki ya kamata in kaga suna ya zo ƙarshen aya ko tsakiyar aya to ka kalli munasabar ma'ana duk suna Allah da ya zo yana da alaka da aqida yana da alaka da fiqhu Mm.
dan da yawan mutane wani lokaci sai su fitar da hikima ta fiqhu ta zuwan suna amma ba su hankalta ma aqida wato ta fuskar aqidar da wannan sunan yake karantarwa Mhm, mhm.
na ɗai kenan na biyu munasaba in cikin kissa ne to me yasa aka kawo wannan sunan in cikin hukumce hukumce ne ko na fiqh ko na aqida me yasa an ka zabi wannan sunan aka kawo shi tunda qur'ani littafi ne eh, tilka ayatul kitabil hakim duk abin da a cikin shi hikima ne Akwai hikima, duk ƙwarai.
kalimar da an ka kawo wata ba ta iya zama wurin ta duk abin da ya gabata su bai dace a jinkirta shi ba an jinkirta shi za a samu matsala ba za a samu biyan bukata ba gaskiya to shi yasa in kaga suna ya zo to a kalli munasaba me yasa aya ta zo da wannan suna a tsakiyar ta ko a cikin wannan kisar ko a ƙarshen aya wannan yana daga cikin ilimin da ana hankalta mishi game da abin da ya shafi wato sunayen eh, Allah subhanahu wa ta'ala Eh, zaka iske wata aya ta eh, yanzu misali bari mu ɗauki ɗan misali guda biyu ko mis- eh, mu ce misali ɗaya ko biyu a cikin suratul eh, an'am in ka duba sunayen Allah da alhakim da al'alim sun zo sannan cikin suratu yusuf da alhakim da al'alim sun zo Mhm.
amma cikin suratu al'an'am gaba ɗaya ɗinta inda suka zo tare to hakimun shi a gaba Mm.
ina fata an fahimci ni sai an gabatar da hakimun sannan a kawo alimun Mm.
وتلك حجتنا آتيناها, إبرا... آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم duk inda ali sun ka haɗu a cikin suratul an'am to kawai ka gabatar da hakimun akan alimul kahuta amma in ka tafi cikin suratul yusuf sai ya koma kishiyar wannan sun kuye kina inji malaman zauri at ta'kis alimun shi ka gabatar hakimun وكذلك يجتبيك ربك رب- وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم Mm.
kenan sai ka rike kullun in kana cikin suratul an'ami hakimun shi gabata alimun kullun in kana cikin suratul yusuf alimun shi ke gabata hakimun to amma abin tambaya nan to me yasa cikin suratul an'am gaba ɗaya hakimun ya gabaci alimun a cikin suratul yusuf kuma gaba ɗaya alimun ya gabaci hakimun Lallai kai abin tambaya almunasaba kenan Eh, sai malamai suke cewa munasaba shine suratul an'am sura ce tana bayani kan aqida Mm.
to nan ana batun halittun Allah da irin abubuwan da Allah ya to sai a gabatar da hikima Allah nuna kwarewar ubangiji a cikin komai ita ko suratu yusuf tana magana ne akan halin da annabi yusuf ya shiga ciki da matsalolin da ya shiga ciki to sai ana gabatar da Allah ya san da halin da bawansa yake ciki kuma babu wanda zai bada labarin wannan kissa cikakken irin wannan kissa in ba Allah subhanahu wataala ba Ƙwarai ku.
ina fata ana fahimta ta to kaga wannan munasaba ce irin wannan kuma ilimi ne mai zaman kansa ko karshen aya me yasa aka wannan aya yanzu misali da Allah ya ce limanil mulkul yawm sai ce mi lillahi alwahid alqahar kaga ana magana ne kan mulki Ƙwarai.
to sai kuma an ka liƙe da sunaye guda biyu alwahid alqahar dan annawa kan mulkin Allah Allah shi kadai bai tarayya da kowa kuma alqahar tare da cewa shi kadai ne kuma ya rinjaye kowa kaga yayi munasaba da farkon da farkon aya eh wannan a gurguje kenan Eh, in Yan kis masu malaman tafsiri da malaman kira wannan duk ya kamata a a ce kwarai sun ma da gaske mallayin an ka ce rata tana za abin abin ai kaga ba za a samu fa'idodin da ake bukata ba ya kamata a yi hattara da ta irin abubuwan da muke son kawai dai a yi a ƙari a sabke a ce an sabke kuma a tuma a haɗu Gaskiya.
sabka ta karatun mu na da a ce wane ya sabke qur'ani kuma an ka bincika ma ko eh, izib ɗaya yanzu ba zai iya karanta ba kaga akwai matsala akwai matsala babba.
abu na biyu sabka ta tafsiri a ce duk wata uku zuwa wata uku an sabke tafsirin alkur'ani kuma an koma an sake kuma wata uku an sabke ba t- a kullum ana fassara lafuzan amma ba tare da an hankalta ma ilmumukan da suke da alaka da alkur'anin ba sai ya zama halawar ta Qur'ani ma to babu ta a kamar karatun ka guda in ka yi in ya zamanto ka tarjama lafuzza alqur'ani to in kullum haka na zaka iya to ai ba bukata ka saki gaskiya kai tunda ba ba wani abu sa ba shine inda kamar in ka sai ka dawo kuma za a samu sabon wasu ababuwa yawa wannan kaga ai fa bi hawa ne to shi ne abin da ya kamata a ce dai eh, musamman eh, yan uwa suna eh, hankalta ma kwarai da gaske gaskiya a cikin wato tafiya ta eh, fa- tafsirin alkur'ani mai girma daga ciki kuma sunayen Allah zaka iske waɗansu ma'anarsu tana kusa da juna shi ne almutaradif da ake kira almutaradif ko a ce ma'anarsu ɗaya ko tana kusa da juna kamar alwahid da al'ahad kaga zaka iske kamar dai suna kusa da juna ko akwai bambanci ta fuskar waɗansu fuskoki amma dai ma'anarsu ko a ce ɗaya ko tana kusa da juna sannan kuma daga cikin ƙa'idodi na janibin tafsil ana son eh, suna Allah a rinka rabta shi da aqida ko da fiqh yanzu misali kaga aya ta cikin suratul baqara lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allaha sami'un alim kaga aya ce tana zancin saki to saki kuma galibi sai mu danganta shi da ai- hukuncin fiqh karshen aya ce Allah ce wa in azamu talaqa in sun wato daura niyyar saki fa inna Allaha Allah sami'un mai jini alimun masaniya to me yasa Allah ya haɗa waɗannan guda biyu a wannan aya kaga sami'un Allah yana ji ga abin da su ma'auratan suka faɗa in sakin ne in ba sakin ba Mm, kwarai alimun kuma ya san niyyat wanda ya sakin domin in ka faɗi kalima ce wadda tana nufin saki kai tsaye at tasrih kamar tallaqtuki na sake ki kaga wannan tasrihi na amma in misali ka faɗi wata kalima wadda ba kai tsaye ba wadda ita tana buƙatar sai an fassara tunda yanzu misali mutum ya ce mace na baki yancin ki to kaga wannan ba saki bane kai tsaye amma to nan akwai shakka shi yasa eh, zaka iske kalima ta saki wadda in ka saki mace ɗari bisa ɗari eh, an san saki na amma in kinaya ce to wannan kuma in an ka tere wajen eh, ka ce kai ba saki kake nufi kaga sai an je gidan alƙali sai an baka rantsuwa a tabbatar suwa to kaga amma shi Allah sai ya ce alimun masani na
kenan ka kai ya ba- san niyyarka maganar da ka faɗi da kace na baki yancin ki shin saki kake nufi koko na baki yancin ki na wani abu haka ina fata ana fahimta ta Kwarai, kaga kwarai.
ana buƙatar eh, a tabbatar da wannan to kaga kuma wannan yana da alaka da fiqhu kuma yana da alaka da aqida kada mu wanta gaskiya don cewa Allah ya san abin da kake aikatawa kenan ko zai saka ka maka da shi A, kwarai.
ma'ana Allah yana jan abin da ka faɗa ko ka aika abin da ka faɗa kenan ko Allah zai maka hukunci akan abin da ka faɗa Kwarai.
ka ka faɗa ranar tashi alƙiyama in ma a nan duniya ka ɓoye Can ba To kaga ka- kenan dole sai mun gane sunaye Allah suna da alaka da fiqhu suna da alaka da aqida in mas'ala ce ta fiqhu in Gaskiya.
kuma mas'ala ce ta aqida suna da alaka da aqida ba sai an yi alakanta shi da fiqhu ba gaskiya Eh, wannan shine sai kuma eh, daga cikin abubuwa duk abinda yake sifa ce ta Allah kaga za- na farko eh, za a kore eh, kamanceceniyar Allah da halittunsa da komai ma gaba ɗaya laysa ka mithlihi shay sannan a tabbatar da isa ga Allah ga irin yadda ta dace ga Allah wa huwa samiul basir sannan kuma a kore cewa za a iya sanin irin yadda Allah subhanahu wataala ya aikata abu ina fata ana fahimta ta Kwarai, kwarai.
ka gani yanzu misali idan muka zo eh, kamar Allah ya daidaita akan al'arshi wanda yana daga cikin abubuwan da zaka iske ana tattaunawa akan su to kaga ya ya daidaita akan al'arshi bai mana bayani ba Bai, sai mu kwarai.
bari ina fata ana fahimta sa Shikenan.
wanda zuwa gaba dai in mun zo irin waɗannan masalolin zamu bayanin su sai dilala sunan Allah wani lokaci dilalatul mutabaqa jiya mun yi bayanin shi idan ya zama to ya zo duk ma'anonin da ya kumsa an hada su gaba ɗaya ko eh, mi- mi- misali al mutabaqa shine abin da ya daidai wa daida an gane ko kamar yanzu an kace al-khaliqu yana nufin Allah zati tana nuna zatin Allah kuma tana nuna Allah ya siffantu da halitta kuma tana nuna Allah ya aikata halitta ina fata an fahimce ni Right.
to shikenan to wannan an hada wadannan abubuwa guda uku dalatul mutabaqa ne amma an ka dauki ɗaya daga cikin su to sai a kira shi dalatul tadammun ma'ana ya kumshi ɗaya daga cikin ma'anonin to sai kuma dalatul istilzam istilzam shine abun da kharijul kalima shi wato at-tadammun dilalatul lafzi ala juz'i ma'anahu kiran ya nuna sashen ma'anarsa shi ko al- al-mutabaqa ya nuna kullu ma- kullu ma'anar lafz dukkan abin da lafazi ya kumsa sai kuma al- al-istilzam dilalatul istilzam shine ya nuna wani abu amma ba cikin lafazin yake ba kaga yanzu an ka ce al-khaliqu Allah wanda yake mai halitta ina fata ana fahimta ta to kaga yastalzimu al-haya Mm, kwarai domin wanda ya yi halitta in bai dare ai bai halitta Bai.
to kenan kaga suna alkhaliqu ya nuna suna Allah alhayyu amma bi dilalatil istilzam ina fata ana fahimta ana Kwarai, to waɗannan ka'idodi ne da muke fatan eh, ɗaliban ilimi su hankalta musu wajen eh, bincike da kuma abin nan da kuma wani lokaci abin da ake kira ad-dirasatul adadiyya dirasa ta adadi musamman game da abin da ya shafi shi ko ilimin alkur'ani mai girma zaka iske sunayen Allah wani lokaci ana bincika su so nawa suka zo a cikin alkur'ani kuma wani lokacin za su zo suna nuna Allah wani lokacin za su zo ba Allah suke nufi ba to kaga wajen tafsiri kakka ta yi ka abka duk inda kaga abu irin wannan yana iya kada dalibin ilimi cikin hatsari an gane ko domin sifa ta bayi ba ɗaya suke da sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala ba cikin karatu dai irin waɗannan abubuwan za su zo ina fatan an fahimce ni gaskiya to sai mu koma zuwa ga sunan Allah tatbiqan kalima ta Allahu ta samo asali ne sun kace daga ilahu an gane ko ilahu sai an ka cire alhamza sai an ka ƙara alif wal lam sai zan Allahu ina fata an fahimce ni kina asalin ta ilahun ne amma da yake ba a ce al ilahu shi al'ilahun ana faɗa a larabci amma shi Allahu sai an ka ga idin ya haɗa ta da alwani lokaci ta ɗan yi sai an ka ce Allah shi kenan ina fata ana fahimta ta kaga ilmu sarf ya yi aiki ina fata an fahimci ni to sannan kuma malamai suna bayani asalin wannan kalma daga ina ta samu asali sai suke cewa shi suna Allah daga wato alaha ya'lahu ilahatan wa uluhatan wa uluhiyatan alaha ya'lahu mu rike da kyau fa'ala yaf'alu mithlu fataha yaftahu to idza abada lokacin da ya bauta ma abu in an ce alahahu bi ma'ana abadahu ya bauta masa ina fatan an fahimce ni an gane ko to wannan kenan to sannan kuma lokaci ana cewa alaha wato ana nufin ammanahu ya bashi aminci ina fatan an fahimce ni kenan ana cewa alahahu ko a ce ajarahu ya bashi kariya wa hamahu ya kare shi ina fatan an fahimce ni to amma kuma akwai wani fi'ilin wanda ba shi ba kuma cikin wannan yake aliha ya lahu shi kuma aliha ne ba alaha bane wato fa'ila yaf'alu to shi kuma tahayyara ya dimauce shi kuma yawwa sannan an ka ce aliha bil makan ana nufin aqama bihi ya zauna a wannan gurin ina fata an fahimce ni aliha ilaihi to sai an ka ce aliha ilaihi ana nufin laja'a ilaihi ya koma zuwa gare shi ya nemi mafaka malaman zauri suka ce ya nemi makyagyauta zuwa gare shi ina fata an fahimce ni an gane ko sannan kuma in an ce aliha alaihi ai ishtadda jaz'uhu ma'ana ya yi raki sai a ce aliha ala kaza ma'ana wani akwai raki gare shi akan abu kaza to kaga wannan dirasa ce wadda ya kamata a ce su da Allah tun daga nan akai daukowa in ba haka ba kullun sai a ta ta abubuwa a gutsure in ji kana ke cewa a gutsure an gutsure abu kaga babu fa'idar da ake son a samu karkashin sa to wannan kenan malamai suke cewa shi sunan al'ilahu sunan Allah an gane ko da ake cewa Allahu malamai sun yi bayani kan cewa wani lokaci yana zuwa da Allahumma to shi shi Allahumma Allahu na kuku ba Allahu na ba sai malamai suka ce asalin asalin sa Allahu ne sai aka ƙara mimun wajen kira da yanin mimun kin nan maimakon a ce ya Allahu domin sunan Allah shi kadai na ko sunayen Allah su kadai ake kira da ya in sun zo da alif wallan ba a sa musu ayyuha ba ya ayyuhal insan ya ayyuhal ustad amma Allahu ba a ce ya ayyuhal Allah sai a ce ya Allah kai tsaye ina fata an fahimci suna Allah shi kadai da wannan miza to amma a cikin Allahumma to tunda ya'un da mimun sai marmakon a ce ya Allahu sai aka cire wannan ya'un sai an kai badalinta da mimun an ka ce Allahumma kina asalin shi ya Allahu ne shi yasa malaman lokaci suke ganin cewa bai halatta bai dace ma a larabci a ce ya Allahumma domin ita mimun kin nan tana matsayin mi tana matsayin ya'un tana matsayin badalinta ina fatan ana fahimta ta to wannan shine abinda malamai dai suka ce duk da yake sun ce a wasu larabawa ko kuma an samu shuzuzan can ba a rasa ba ana cewa ya Allahumma amma zance mafi inganci ko a ce ya Allah ko a ce Allahumma idan muka dibi shi Allahumma kenan kenan Allahu na sai an ka ƙara mimun an gane ko kuma mimun kenan an kai mata shadda an ka ce Allahumma ma'ana kenan kamar kana roƙon Allah subhanahu wataala malaman da ke bincike a cikin al'adadiyya na alkur'ani an ce addirasatul adadiyya dirasa da take da alaka da lissafi da tantancewa sun ka ce shi Allahumma duka cikin alkur'ani wuri biyar ne ya zo gaba ɗaya in dai Allahumma na cikin alkur'ani biyar ne ba a samun na gaba na farko qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir nabiyu a cikin suratul ma'ida inda Allah subhanahu wa ta'ala yake bada labari qala isa ibn maryam allahumma rabbana أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين نأكو كما أتكين سورة واتو الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم سنن نهر كنن دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أتكن سورة يونس نبيركما سي أتكن سورة الزمر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وأن سوني اللهم قدا بير إن جمالا مي إن Babu متن na يا shirka سامون shidda a'a ba mu gardama in mutum ya samu na shidda ya kawo mu mun yi kuskure sai mu gyara To malam, oh.
haka ne ake tafiyar da al'amura na ilimi malam malamai sun ce guda biyar ne kuma gashi an kawo in ka samu na shidda ba mu matsala Sai a ka kawo in kuma ka samu to shike da abin da malamai suka faɗi ya zama Ka to tsaya daidai.
bakin nan.
yawwa Mm.
kafin mu je wannan akwai suna na arrabbu shi kuma cikin alkur'ani ma eh, ya zo wuri cikin alkur'ani wurare daban-daban duk da ke zamu zo kan bayani kan kalmar ta arrab amma wuri bi ɗaya zo da ya'un shi kuma ya rabbi Duk cikin Qur'ani kwata-kwata duk in ka ga cikin Qur'ani sai ka ga rabbi rabbi amma mai ya guda biyu ne na farko shine wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'an mahjura a cikin suratul furqan na biyu kuma wa qilihi ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun a cikin wato suratu az-zukhruf bayani zai zo zuwa gaba akan hikimar da ke ciki da sauran eh, abubuwan da ya kamata wato eh, mu faɗa akan wannan don saboda abubuwa ne waɗanda suna buƙatar eh, bincike To, akramakallahu malam wannan kenan shine tadabbur din ta idan Eh, oh, idan ba a yi dole.
tadabburi ba ina za a ai ai shi za yasa muke son kamar mutane kar su ɗauki abin kamar wasa ka san sunayen Allah da an zo an kace Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salamu Allahu kaza su- b- su- suna ne da su- sunayen Allah sai sai a wuce koko Ar-Rahman sunan Allah ne mai jin kai shikenan an yi gaba Ar-Rahim sunan Allah ne mai jin kai sai ai gaba irin wannan yana daga cikin abin da yana sawar kamar karatun mu wani lokaci babu zarfafawa kamar sai ta zama to dirasa ce galiban sathiyya a gaskiya sama sama ne soyayye ne ake yi kuma Ya- babu ɗanɗano cikin babu Allah.
ɗanɗano to ai abinda babu faɗaɗawa shi yasa ma ai wanda ya saurare ka yau ya saurare ka gobe sai ka iske ya fahimci duk inda zaka kullum ma kamar maimaici ne kake yi to kaga babu ci gaba Babu ci gaba.
ga harkar ilimi a cikin wannan gaskiya gaskiya to akarwaka Allah bari mu ƙara saboda kan lokaci shi muna halinsa don akwai abubuwa da dama yanzu na mun ka buɗe kofa gaskiya sai malamai suke cewa idan muka zo zamu yin dirasa ta al'adadiyya game da sunan Allah subhanahu wa ta'ala sai suka ce suna Allah na Allahu ta ya zo a cikin alkur'ani so dubu biyu da ɗari shida da tis'in da tara mu riƙe da kyau dubu biyu Mhm.
an gane ko da ɗari shida da tis'in da tara cikin alkur'ani cikin alkur'ani mai girma duk da yake akwai saɓani akan waɗansu da suka ƙara domin eh, lissafin zaka iske waɗansu za su yi lissafi su samu akasi amma dai zance abin da an ka tabbatar shine wato ya zo so dubu biyu da ɗari shidda wato da tis'in da tara Mafi- ina fata an fahimce zance mafi ni inganci.
yawwa sannan kuma ya zo ne a cikin sura tamanin da biyar sauran surori ba su da Allahu kaji wata sabuwa ko ba haka nan bane Lalle kai.
sannan kuma za ka ƙara kakkamanta sai ka ƙara ɗari da goma sha uku na cikin bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim tunda su ba a sa da su ba a su ban da su ne banda ma.
basmaloli kenan kaga su dole sai an samu suna su Mm, ɗari da sha uku banda sura ta suratul tauba ita da bata da Ta ba.
eh, bata da basmala to kuma basmala da a cikin suratul um, um, naml innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ita za a sa cikin lissafin can cikin surori shi yasa kenan nan ba za ka ɗauko shi ka ce a to ai akwai na cikin suratul naml ba za a ƙara shi ba nan kenan na cikin sura ba ba a ƙara tun da shi can cikin lissafi za a sa cikin sura Mm, haka nan ina fata an fahimci ni Kwarai.
to wannan kenan sai kuma abinda surat tauba ita ba dama bata da basmala an yi sabani me yasa bata da basmala wasu sun kace saboda ta sabka ne ba tare da wato ta sabka ne sura ce da ta sabka da zancen yaki da warware alƙawulla da abin da ya kamata haka to ita ko wannan ka'ida ce can larabawa in za a yi takarda wadda ta shafi kamar warware alƙawari ko kuma zancen yaki da rashin aminci to ba a budewa da ita wasu kuma suka ce a'a farkonta shafe shi aka yi akwai surori da dama shi yasa sai aka shafe farkonta Eh, akwai ayoyi da dama misali da aka shafe aka bar daidai wajen bara'a waɗansu malamai kuma sun eh, da'afa asar na Uthman da yake cewa kamar eh, ta sabka haka eh, amma sai ga ta yi kama da suratul anfal amma har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mutu bai hada musu ba cewa sura guda ce ko ba sura guda bace sai bai hada su ba sai ya bar su haka malamai sun da'afa wannan asar kin an gane ko sun da'afa ɗaya daga cikin in kadiba cikin na farko dai babban malamin hadithin na kasar misra sheikh mahmud sheikh ahmad shakir ya da'afa wannan asarkin da sauran ma malamai ba shi kadai ba wannan na dan bada misali ne to dan haka dai wannan asarkin bai inganta ba na cewa abin da ya samu sahabbai ba san cewa sura guda bace ko sura biyu bane a'a ko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya sun san cewa suratul tauba sura ce mai matsayin kanta sai dai sabanin shin an shafe farkon ta ne ko ko wasu ayoyi ne aka shafe can tsakiyar ta me yasa bata fara da basmala ba waɗansu na gani a'a saboda ta fara ni da zancen yaƙe-yaƙe da abin da ya kama da haka imamu shatibi ma haka haka ya tafi ce litanzili ha bis saifi lasta mu basmila saboda ta sauka ne da saifi da takobi ba yana nufin ta sauka da takobi ba a'a ta sauka da zancen sha'anin yaƙi
ba takobi ka zo da shi ba gashi yawa ka san wani bai fahimci abin da malamai suke so su ce ba sai ya zabo da shi irin abin ga abin da ake cewa Allah badake ga mutum ya tuma ya fara mas'alar da tafi karfin sa Allah kai mana sai matsalar ɗalibai ilimi kenan yawa yawa to to da yanzu da malamai suka yi bayanin wannan sai suka yi bayani ƙari akan suna Allah wannan duk muna cikin suna Allahu na suka yi cewa da an ce suna Allah ya zo wato dubu shida dubu biyu da ɗari shida da tis'in da tara a cikin alƙur'ani sai sun ka ce suna na Allahu mai dhamma wanda Allahu ruhu a gare shi bari mu ce ruhu a ya zo yawa dan ka san kamar binciken bincike ne da ke da alaka da tantancewa suka ce ya zo su dubu biyu da ɗari uku da tis'in da biyar mai rufa mai rufa ina fata ana fahimta ta an gane ko sai sun ka ce to shi kuma lillahi inda zaka iske suna Allah ya zo da lillahi ba Allahu ba shi ko ya zo su ɗari da arba'in da uku cikin alƙur'ani yawa sai suka ce to kuma tallahi shi ko ya zo so shida a cikin alkur'ani sai suka ce billahi ya zo so ɗari da talatin da tara sai suka ce falillahi nan kaga falillahi na ya zo wato so shida a cikin alkur'ani ya zo su abin ga sannan kuma suke cewa abillahi ya zo wuri daya a cikin alkur'ani mai girma shine a cikin suratul tauba qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum ina fata an fahimci ni to kaga sai suka ce in ka hada su za su baka dubu biyu da ɗari shida da tis'in da tara ina fata an fahimci ni to sai dai malamai suke cewa in an ka diba ilmul qira'at sai mun yi hattara domin akwai inda sunan Allah ya dan samu sabani wajen karatu yanzu misali idan muka duba cikin suratu ibrahim wajen alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhni rabbihim ila siratil azizil hamid allahi alladhi lahu allahi allahi alladhi lahu ma fis samawati ma fil ard to in muka duba sai malamai suke cewa anan imamu nafi' da imam abu ja'far da imam ibn amir su sun karanta shi da dhamma an gane ko allahu allahu su da dhamma suke karanta shi ba tare da kasra ba ina fata ana fahimta ta sauran qurra'u din kuma suna karanta shi da mi suna karanta shi da kasra to kiran kaga su allahu din in mun kalle su wajen wasali wajen lissafi tana yiwa a samu canji tunda wanga ya karanta Allahu wanga ya karanta Allahi kenan wanda yake karanta Allahu anan sai ka kara mishi nan da dhamma wanda ya karanta da Allahi shi ko sai ka kara mishi can da kasra ka cire mai guda dan wajen lissafi wani zai iya wanda sai ilmul qira'at ya ce to ainan ya samu sabani a saboda sabanin qira'at da an ka samu ne shi yasa
kenan dai in mu diba ne babu ma sabani cikin wannan yau a dan saboda kamar wagga qira'a can damma za mu ƙara mata kenan can sai mun ƙara mata mai damma daya wagga qira'a kuma sai mun ƙara mata mai kasra daya saboda ita Allah ta dauke shi ka fahimta to sai kuma wani abin ban mamaki shine Imam Ruwais ɗaya daga cikin qurra wanda ruwat za mu ce an gane ko wanda Yaqub al-Hadrami wanda suka yi ruwaya gare shi Rauh Darwais to shi a qira'a shi in zai wuce zai karanta shi da Allahi.
In hucewa zai yi.
Yawwa. An gane ko kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idni rabbihim ila siratil azizil hamidillahi. In zai wuce.
In zai wuce.
To amma kuma idan zai tsaya in yace abin nan kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid ya tsaya sai ce Allahu. to shi kira'a shi kaga tana da fuska guda biyu to wannan yana da mas'ala ce na farko wato da alaka da ilmul waqf wal ibtida a cikin ilmul qira'at to sannan kuma wannan shi zai kai mu ga mas'alar shin ya halatta a sadar da wadansu ayu ko bai halatta ba domin kira'a abu ce wadda riwaya ce ba a karɓar ra'ayi gare ta to sai nan a samu mazhaba guda uku wasu na ganin bai halatta hada wata aya da aya ba saboda hadisan da ake ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kanat qira'atuhu ayatul aya to yanzu kuma ga wagga qira'a wadda take mutawatira ce ta nuna in za a karantawa za a haɗe ga yadda za a karanta in za a tsaya ga yadda za a karanta kenan ta nuna a wannan wurin akwai ana iya haɗawa kuma ana iya mi ana iya rarrabewa shin to wannan zamu iya kiyasin shi a dukkan alqur'ani ko kuma zamu iya ba nan wata mas'ala ce ina fata ana fahimta ta amma akwai babban malamin na tafsiri na kasar misra na kasar tunus muhammad tahir ibn ashur da ya zo karkashin wannan yake cewa shi abin da ya gani tsayawa akan aya shine ya dace kada a haɗa wata aya da aya ta fuskar balaga yace saboda kamar shi'ir ne in an ka yi shi da kafiya lokacin da ka hada wani wata wata wani baiti da wani baiti baka tsaya ba to kaga ai kamar zaka canza zakin wannan tsarin baituttukan ko ba haka ba yace to shi abin da ya tafi kenan amma malamai suke cewa to wannan ra'ayi da ya kawo a zahiri yana da kyau amma a batini bai da kyau dan kamanta alqur'ani ne da wake shi ko alqur'ani ba wake bane
Allah ya kore ba to madalla to wannan ina ganin shi dai ne abin da nake son in faɗa game da sunan Allah sai kuma abu na ƙarshe mun ce kamar surorin da sun ka zo da abin nan sunan Allah da wanda ya zo mai domma da kuma mai fatha zalla da kuma wanda yake mai kasra ina fatan an fahimce ni to suna kawo bayanai daban-daban amma dai abin da nake so in ce akwai surori domin ka ce ba su dauke da sunan Allah sura guda 29 su ne babu Allahu a cikin su kwata-kwata
gaba kwarai ku to kaga nan ma akwai magana sura ta farko ita ce suratul qamar iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar tun farkon ta har karshen ta malamai sun kace fa babu Allahu Allahu dai ba wai sunan Allah kwata kwata ba Allahu dai tun daga farkon ta har karshen ta babu ina fata an fahimce ni sura ta biyu sai suratu ar-rahman allama al-qur'an tun farkon ta har karshen ta babu Allahu cikin ta sun kace babu Allahu cikinta in kuma mutum ya samu ana jiran shi sura ta gaba sai suratul waqi'a an gane ko idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba ita ma sun kace babu Allahu cikinta sura ta gaba sai suratu wato abin nan alqalam nun wal qalami wama yasturun tun farkon ta karshen ta babu sunan Allah babu Allahu bari mu ce babu Allahu sai suratul qiyama suratul qiyama ita ce la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsi lawama ayahsabu al insanu alla najma idama tun harkon ta karshen ta babu Allahu sura ta gaba sai wal suratul mursalat wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra tun farkon ta karshen ta babu Allahu sannan sura ta gaba sai suratul naba ita ce amma ko amma ita sa'aluna anin naba il azim wanda in mutun ya kai sai an yi mishi yanka ko in mutum ya yi ƙari kidan baki a yi mishi yanka in ya kai alamtara a yi mishi yanka in ya kai sabbi a yi mishi yanka in ya kai amma a yi mishi yanka in ya kai yasin a yi mai yanka in ya sauke qur'ani a yi mishi yanka al'ada ta malam bahaushe to wani na iya cewa wannan abin ai duk malamai da suka kawo shi bid'a ne a in dai don godiya ne ba tilastawa ba ai mutum ne ya kai wani mataki na ilimi don gode ma Allah subhanahu wataala da karatun da yayi kuma kai malam wannan dole su malaman kamar haƙƙin su abba a ba su shissa sai su kirkiro da wani amsa wata su samu abin da sun kace ai dama kamar yanzu in Allah ya maka wata ni'ima dan kai yanka kai addu'a kar ne kan nemi taqarrubi zuwa ga Allah ai ba za a haramta shi ba eh yana da kyau mutane su fahimci irin waɗannan abubuwa an gane ko sura ta gaba sai suratu abasa ko suratul a'ma abasa wata walla an ja'ahu al'ama babu sunan Allah Allahu cikin ta sai sura ta gaba suratul mutaffifin wailul lil mutaffifin alladhina idza ktalu 'ala an-nasi yastawfun har zuwa karshen ta ita ma babu Allahu cikin ta sura ta gaba sai suratul tariq was sama'i wat tariq wa ma adraka mat tariq tun harkon ta har karshen ta babu Allahu sai sura ta gaba suratul fajr wal fajr wa layalin ashr wash shaf'i wal watr wal layli idha yasr har zuwa karshen ta ita ma babu Allahu sura ta gaba sai suratul balad wato la uqsimu bi hadha al balad wa anta hillun bi hadha al balad wa walidin wa ma walad tun farkon ta har karshen ta babu Allah sura ta gaba sai suratul layl wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha ita ma tun farkon ta har karshen ta sun kace babu Allah sai sura ta gaba suratul duha wad duha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ita ma cikin tun farkonta tun daga farkonta har karshen ta babu Allahu sura ta gaba sai suratul sharh ko al-inshirah al-inshirah alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak tun farkonta har karshen ta sun kace babu Allahu sura ta gaba sai suratul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr sun kace tun farkonta har karshen ta babu Allahu sura ta gaba sai idza zulzilatil ardu zilzalaha tun farkonta har karshen ta malamai sun kace babu Allah sai kuma sura ta gaba suratul adiyat wal adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا كرشنت سنك تباب الله سي سورة تقبا وتسورة القارعة القارعة ما القارئة حق كرشنت إتما باب الله سي سورة التكاثر الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إتما تنفر كنت حق كرشنت بابو واتو الله سي سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر سكتي تنفر كنت حق كرشنت بابو سنن الله سي سورة تقب سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل إتما بابو سي سورة قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف تنفر كنت حق كرشنت بابو لفظ دين الله الله سي سورة المعون ita ce ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fa dhalika alladhi yad'u al-yatim ita ma malamai suka ce tun farkonta har karshen ta babu wato Allah sai suratul kautsar inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar malamai suka ce tun farkonta har karshen ta babu Allah sai kuma suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ita ma aka ce tun farkonta har karshen ta wato babu Allah sannan wato lafazi na Allahu kenan sai suratu wato al-masad ita ce wato tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab har zuwa karshen ta ita ma aka ce babu Allah sai suratul falaq qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad sai kuma wato suratul nas ita ma tun farkon ta har karshen ta babu Allahu lafazi na Allahu muke nufi fa ba wai ilahu ba ko abin da ya kama da haka qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas akwai ilahin nas ba babu Allah don ɗaliban ilimi su fahimta ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas to kaga wannan shi yake tabbatar muna da cewa waɗannan surori guda 29 babu lafazi na Allahu a cikinsu. Yawwa, zan sake maimaita sunayen surorin a gurguje, saboda nan cikin bayani sun tana yiwa ɗan Adam zai ji su a gurguje, amma ga sun surorin da an ce babu lafazi na Allahu a cikinsu. Na farko, suratul kamar اقتربت الساعة وانشق القمر الرحمن إتتي تقبا سي سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة سي سورة القلم نون والقلم وما يسطرون سي القيامة wato la uqsimu bi yawmil qiyama sai al mursalat wal mursalat sai suratul naba amma yatasaalun sai suratu abasa ko suratul a'ma abasa wa tawalla sai suratul mutaffifin wailul lil mutaffifin sai suratul tariq was sama'i wat tariq sai suratul fajr wal fajr wa layalin ashr sai suratul balad la uqsimu bi hadha al balad sai suratul layl wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla sai suratul duha والضحى والليل إذا سجى سي سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك سي سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر سي سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها سي سورة العاديات والعاديات ضبحا فالموريات قدحا سيكم سورة القارعة القارعة ما القارعة سي سورة التكاثر ألهاكم التكاثر سي سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر سي سورة الفيل واتو ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل سي سورة قريش لإيلاف قريش سي سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين سي سورة أبنن التكاثر عفوا إتتي ألهاكم التكاثر سي سورة الكوثر إنا أعطينا كالكوثر سي سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون سي سورة واتو المسد تبت يدا أبي لهب وتب سي سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق سي سورة الناس قل أعوذ برب الناس haka suke 29 ko to dan haka waɗannan su ne surori guda 29 waɗanda babu lafazi na Allahu a cikinsu bincike ne kuma ya tabbatar da wannan kuma waɗannan abubuwan da muke faɗa in an samu kuskure ba laifi ba ne amma mutum ya bincike har ya tabbatar suwa in ka gani ka ce akwai sai a ci maka to bismillah ina fata an fahimci ni to a karmaka Allah kafin mu karkare saboda lokacin namu ya dan fara matsumura game da sunan Allahu akwai abu guda da ya kamata mu faɗa shine akwai wata sura cikin alkur'ani wannan sura a cikin alkur'ani tun daga aya ta farko har aya ta ƙarshe sai an samu Allahu cikinta gaba ɗaya ita ku ba waɗanda babu kwata-kwata ba ita ku babu aya cikinta ba wai suna Allah ya zo cikinta ba duk ayar da ke cikin wannan sura tana ɗauke da sunan Allahu ko ya zo ɗai ko biyu amma dai bai yiwa a ce babu ko ɗaya kuma ba fatiha ta ba don fatiha da an ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim babu wa Allahu ciki da mutum shahararru ta ba kuma ba suratul ikhlas ta ba da an kace qul huwallahu ahad allahu samad sai an kace lam yalid wa lam yulad lam yalid lam yalid wa lam yulad babu Allahu abin yana da ban mamaki ko to akramaka Allah malamai sun kace ita ce suratul mujadala ko suratul mujadila duk ana ce mata in an ce suratul mujadala masdar ne daga jadal yujadilu mujadalatan kenan sura ta jayayya wadda wata mata ta zo tana jayayya da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ko an ce suratul mujadila kenan sunan matar da take jayayya ismul fa'il ne al mujadilatu mace mai jayayya duka ana faɗa mata to wannan sura tun daga aya ta farko har zuwa aya ta ƙarshe duk kowace aya tana ɗauke da lafazin Allahu alal aƙalla ɗaya
kowace aya kowace in kuma mutum ya ce ba haka nan ba ne ya ɗauki ƙur'ani ya bincike an fahimta shi yasa malamai suke cewa to ka duba ka gani waɗanda suke cewa musulunci bai girmama mata ba surar da ta sabka game da sha'anin mace ita kaɗai an ɗauke da wannan sura ce wadda ka dibi sura wadda tana dauke da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suratu Muhammad ko ba ka ba ana kiran suratu kan suratu Muhammad ba ta samu wannan ba ba ta samu amma ka dibi sura da take kare haƙƙin mata a cikin alqur'ani kaga akwai suratul nisa'i don saboda kare haƙƙin mata da an ka saukar da ita ga suratul talaq ga suratul tahrim duk suna bayani kan haƙƙoƙin mata ga suratul baqara wani yanki nata ga ayoyin da kama ganu kan haƙƙoƙin mata amma wai duk da haka sai a ce wai musulunci kaza kaza a'a in wani musulmi ya yi kuskure game da al'amarin mata ko ya daki matarsa ko ya ci amana ta wannan ba musulunci ya sa shi ba musulmi suna shan giya ba musulunci ce sha giya ba musulmi suna zina ba musulunci ce su yi zina ba ko ba haka nan bane kenan sai mun bambanta tsakanin musulunci da musulmai shi musulunci addini ne babu kuskure cikin sa shi ko musulmi yana iya kuskure dan haka dan wani musulmi yayi kuskure ba shi zai sa a danganta shi zuwa ga addinin musulunci ba mun fahimci wannan da kyau to amma kadi surar da ta zo kan kare haƙƙin mata ita kadai cikin alkur'ani adda sunan Allah a cikin kowace aya a cikin ta da haka don Allah a daina yi muna ƙarya kuma wanda ya jahilci musulunci ya karanta musulunci wanda kuma adda son rai ya hattara ka Allah ya ƙari da shi mai son ya samu kuɗin turawa da sunan kare haƙƙin ɗan adam ya rinka suka zuwa ga musulunci don saboda ɗan bashi ɗansu ƴan kuɗaɗe to wallahi ya hattara kai ya je ya hallakar da kanshi kenan tabbaton a ce musulunci bai kare haƙƙin mata ba wannan jahilci ne ko kuma son rayuwa to wai ma a ce an zalunci mata cikin musulunci wani na zalunce su to Allah ne ya halicce su ai ga magana ta zan kafirci kenan Allah a ce ya zarumci mata?
Allah ke akan ilimi mutum ya faɗe ta to ya hita daga cikin addinin in ka ce abu kaza kuskure na sai a ce maka to Allah ce rabon gado Allah ce a ba namiji biyu a ba mace ɗaya. To in ka ce kai baka sani ba sai mu ce to bari a kawo ma aya. In an ka kawo ma aya ɗauko Qur'ani a buɗa in baka iya fassara ba a ba malamai su fassara ma in turanci kaka ji a ɗauko da faransanci ko da ingilishi a nuna ma. To in ta tabbata aya ce ka ce baka raba to yanzu shikenan mun san abin da ya maka sauran. Da haka dole irin waɗannan abubuwa ‘ya'yan musulmi ba a ce kada su ce abin gaba amma mutumin da ya zalunci matarsa ai shari'a musulunci ma ta faɗi cewa kada mu zalunci junanmu kuma ya kamata a fitar mu mutum da hakkin shi amma a danganta wannan zuwa ga musulunci fato ana fita ne daga cikin musulunci kada mutum ya zo ya fitar da rigar musulunci daga cikin sa bai sani ba Allah kai mu sani to akan Allah ina ganin ai lokacin ma ya karkaro za a iya dakantawa sai mu dan tafi hutu na dan mintuttuka kaɗan sai mu dawo mu dora tun da mun samu sunan Allah Allahu sannan mu dawo mu ɗauki suna na gaba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mu insha Allah ana ya kamata mu tsaya insha Allah ta'ala za mu je hutu na rabin lokaci bi izinin Allah za mu dawo sannan ko mutane su sani cewa har yanzu bisa ka suna guda na hamake Ah, cikin ba sunan ba da kenan komai ai da yanzu na an ka fara aiki ba ushe ce yanzu ake inji ciwo da kadari
to Allah ya saka da alheri Amin, mala amin.
Allah ya ƙara buɗi Amin, Allah ya amin.
ƙara basira kuma Amin, Allah ya amin.
ƙara ilimi mai albarka amin insha Allah yan uwa bayan minti goma bi iznillahi ta'ala za mu dawo kuma malam zai dora daga inda aka tsaya insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh